بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رفعت إلى داه الأمين شكايتي ولم يلفظوا شكوى إليه فلم يشكي عليه صلاة الله ثم سلامه بها يسهل الأرزاق والعيش والقوت عليك صلاة الله ثم سلامه تقيني شر السهر إن نافس النفس نجوت من الأعداء والشر كله فلم أرى نارا خالدا بقواشي عليه صلاة الله ثم سلامه أتقبلني يا مصطفى الكون عن نعم عليه صلاة الله ثم سلامه تقين الأما والرؤفة والأقمة والصمم عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر الدين والشؤم والقمم عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر البهل والهرس والبرم عليه صلاة الله ثم سلامه وتعفز أولادي وتكفيهم نقم كفاك ربك كم يكفيك واكفة كفكافها ككمين كان من كركي يكر كرن ككر الكاف في كركين يا حكيم شكشكة كالكلوك الفلكي كفاك ما بك كم يكفيك كربته يا كوكبا كان حكين كوكب الفلكي yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to alhamdulillah na yi farin ciki da murna da godiya ga Allah subhanahu ta'ala bisa halartar wannan majalisi mai albarka wanda aka shirya ce bayan an yi sallar magariba an yi wazifa to kafin a gabatar da sallar isha za a yi wannan majalisi a wannan gari na gombe kofar gida alhaji tijjani kamar yadda muka hadu da ‘yan uwa duka baki ɗaya don soyayya fillahi billahi minallahi lallah ba wanda suke wannan soyayyar a duniya a yanzu sai yan ɗarikar tijjaniyar ahal fayyadati su ne suke soyayyar ‘yan uwa dan Allah suke haduwa dan Allah fillahi billahi minallahi lallah to Allah ya yi mana ni'imomi da yawa muna goda Allah alhamdulillah Allah ya mana ni'ima ta samarwa a halin babu sannan Allah ya sanya mu mutane ‘yan adam, walagar karramna bani adam, Allah ya ce min girmama mutane a ‘yan annaba adam, sannan Allah ya yi mana baiwa ta musulunci, inna dina inda lahil islam, addini a gurin Allah shi ne wato ainihin musulunci, addinin musulunci shi ne addini a wajen Allah, kuma shi ne addinin da Allah ya yarda a yi, dukkan addinan da suka gabata. wanda suka zo a hannun annabawa kamar annabi Musa, annabi Isa, annabi Ibrahim, annabi Nuhu da sauran annabawa to dukansu addinin da suka zo da shi shine ake ce mar musulunci kuma kowanne annabi yana yin sallah kuma kowanne annabi da al'umma wanda suka imani da shi suna yin azumi shi yasa ko da waɗansu za su ce suna bin addinin wani annabi amma ba sa yin sallah to an san ƙarya suke kenan ko irin kamar kiristoci a yanzu wanda suke ce sun rike addinin kiristoci wanda annabi isa ya zo da shi to yanzu babu su a duniya yi babu su wanda suka rike addinin na gaskiya kuma an ma da su a yanzu sun yi kuskure Allah ya ce ba za a yi ba a yanzu da Allah ne ya yi ko annabi isa ya zo da addini ya sanar da al'umma to yanzu kuma Allah ya ce ba na so a yi addinin da isa ya zo da shi addinin da nake so yi da shi addinin da annabi Muhammadu Rasulullah ya zo da shi to shine addini wanda yake addini na gaskiya kuma shine addini sabiti to Allah ya yi mu a cikin wannan al'umma ta shugaban halitta sannan Allah ya yi mu kuma masoya na annabi Muhammadu Rasulullah akwai wanda sun zo zamanin annabi kuma sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma da yake Allah ya toshe zuciyarsu ba su fahimci wane ne manzo Allah ba sallallahu sallama to waɗansu ba su mika wuya ba ba su ba da gaskiya ba sai suka zamanto kafirai ba su musulunta ba amma masu arziki kamar yadda maulam yake faɗe shehu ibrahim yana cewa wa zakur imamahum ka ambaci shugaban masu arzikin duniya da lahira gaba daya eh shine ce to shine sayyidina abubakar saddiqu shugaban masu arziki wanda ya sallama wa manzo Allah ya kai ya mika dukiyarsa miloniya ne mai kudi ne amma sai na Abubakar sai da ya mallaki duk abin da ya mallaka duka sai da ya diba ya kai wa Annabi Muhammadu ya ce ga gudunmawa ta addinin musulunci manzo Allah ya ce abubakar me ka bar wa iyalinka ya ce na bar musu Allah da ma'aikin Allah manzo Allah ya ce da ni da Allah min isar wa iyalinka aka sai na umaru shi ma yayi yarba dukiya biyu ya kai manzo Allah ya ce umaru me ka bar wa iyalinka ya ce na bar musu Allah da ma'aikin Allah da kuma abin da za mu yi amfani da shi zuwa jimawa manzo Allah ya ce to kai ma matsayinka kenan to aka sahabbai suka zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi gwagwarmaya cikin addini suka taimaki addini suka taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dukiyarsu da kudinsu da rayuwarsu kuma kowanne a cikin sahabbai idan ka ji ana tarihinsa ko ana bada labari irin na soyayya da yau annabi da hirin hidimar da yayi to sai ka san cewa sabon annabi ba sa'o'in kowa bane a yanzu babu shehu tijjani abal abbasi ya ce a tsakaninmu da sahabban annabi ya ce tsakanin nisanmu da sahabban annabi shehu tijjani ya ce kamar tururuwa ne da tsuntsuwa da ake cewa durwa to wannan tsuntsuwar yanzu kuma babu ita wata tsuntsuwa ce tana tashi sai a neme ta a rasa sunansa junanta durwa ita ta fi mikiya gudu to shehu tijjani ya ce sahabbai su ne misalin wannan tsuntsuwar mu kuma mu ne misalin tafiyar 'yan tururuwa tsakaninmu da sahabban annabi to sai dai wani abu kuma na maziya wanda kuma shi kuma daban ne akwai wani abu da Allah yakan ba wasu bayinsa na maziya akwai maziya akwai kuma afaraliya to abin da Allah yake ba wa waɗansu bayi na maziya yanzu sai Allah ya ba wa ɗanka kuɗi kai kuma bai baka ba sai Allah ya ba ɗanka karatu bai baka ba sai Allah ya ba ɗanka wani abu bai baka ba kamar uwaisul karni annabi sallallahu alaihi wasallama yace Umar idan ka samu labarin wani bawan Allah uwaisul karni ka je da kai da sahabbai ka ce yayi muku addu'a ku yi albarka kuma suka samu labarin su suka yi ta bincike har suka tarar da inda uwaisul karni yake sai na Umar yace ya sai di uwaisul karni na zo kai min addu'a ya albarka kamar yadda shugaban halitta ya faɗa annabi Muhammadu a'a wai sulkarni sunan annabi ya ji an fada ya fadi su ma take ya sume baki daya Hussein na Umar ya gigi sai ya ce wallahi kai ne wallahi kai ne na yadda kai ne wanda annabi ya ce in zo kai min addu'a ya albarka sai sai na Umaru bayan ya gaya mana haka wai sulkarni ya fada a sume aka zuba man ruwa bayan ya farfado daga suma ya dago kai ya ce malam kai waye da kake bani labari na shugaban halitta haka gaya mun sunan annaba haka sai ce ni ne umar bin haddabi ya ce to haka yake kai ne umar dan haddabi dama an ba mu labari za ka zo ka gaishe mu kai ne umarin da baka san annabi muhammadu ba ko kai ne umarin da baka zauna da annabi muhammadu ba a sabai suka ce malam tsaya wannan ba umarin da kake tunani ba ne wannan shine umar bin haddabi wannan shine sahabin annabi halifa na biyu wannan shine wanda manzo Allah ya ce idan akwai wani annabin bayan ni inda da wani manzon Umar ne wannan shine wanda ya ce da Allah a daina shan giya Allah ya ce an daina sha wannan shine wanda ya ce fatabarakallahu asal khaliqina Allah ya ce a sa a Qur'ani shi ya dauki yarsa Hafsatu ya bawo manzo Allah da shi aka je yakin Uhudu da Hunainu da Handak yaki wajen nawa duka da shi Waisul garni ya kalle su ya murmushi ya ce duk wannan abin da kuke faɗe fa na riga ku sani. Duk wannan magana taku. Ya ce na rantse muku da girman zatin Allah da Umaru kai Umaru da kai da dukkan yan rakiyarka gaba ɗaya babu wanda ya san Annabi Muhammadu. Subhanallahi. Haka ya faɗa. Ya ce kun zauna da inuwan Muhammadu ne kurun kun nema albarkarta. kiza shebra yake cewa fa mariya min khairil anami muhammadin siwa zillimahi zalala musakkifa yace ba wanda ya ga annabi muhammad duk halitta gaba daya kowa inuwar muhammad ya gani duk wannan abin da ake yi amma hakikanin sa shi ma ya fada la ya rufi ni hakikatan gairu rabbi ba wanda ya san hakikar ni waye sai dai ubangiji na amma ba wanda ya san hakikani na domin za Allah yana cewa kuntu nabiyin arifin bi nubuwati wa adama bainal ma'i wa dini ni annabi ne kuma na kasance ni annabi ne kuma na san haka tun adam yana tsakanin ruwa da tabo da aka kwaba yace kai bal magana ta ma wuce nan ni annabi ne kuma na san ni annabi ne wala adama wala ma'a wala dina wala wala wala wala wala wala ya ce tun ba adamu ba ruwan da aka yi adamun babu ta banka ita kanta babin tun babu ita ni manzo ne kuma na san ni manzo ne shi sa shi yake cewa laqad ja'ala qabalil kauni ya riga tun gabanin halittar Allah fil gaibi wahdahu a gaibin ma shi kadai ne Muhammadu Rasulullah salamun ala ainil guyubi wa gaibiha amincin Allah ya tabbata ga ainihin gaibu kuma gaibin gaibobi rasulullahi nabiyar rahamat ta kunga wasu garni ga abin da ya gaya sai na umaru umaru ya tsaya yana kallonsa ya ce malam ka yi haƙuri ba fa za ka san muhammadu ba sai dai ka yi haƙuri hakikar annan muhammadu sai dai Allah ya musu addu'a ya ce to ku ji Allah ya muku albarka to kun ga wannan shi ake ce maziya gashi sai na umaru matsayinsa da mukaminsa ya fi na uwaisul garni amma annabi ya ce ya je uwaisul garni ya masa addu'a kuma ya albarka to wannan akwai wannan to su shehu tijjani akwai wani irin matsayi wanda ya same shi a bangaren maziya wanda shi shiru ake yi amma a na matsayi na zahiri kamar yadda ya faɗa tafiyar tsakaninmu da sabon annabi kamar tafiyar jirgi ne misali wannan tsuntsun sai ka ce jirgi kamar jirgin sama ne da tururuwa musu tijjani mu ne tururuwa sahabbai su ne jirgi to wannan kenan amma bangaren maziya da mukami shi shehu tijjani shi kuma kaga halara ce yayi shi halara ce idan ka ce Allah to sai ka ce Muhammadu sai tijjani sai Ibrahim haka yake Allah annabi Muhammadu shehu tijjani shehu Ibrahim haka abin yake Islam, Iman, Ihsan. Islam annabi Muhammadu, Iman Shehu Tijjani, Ihsan kuma shi ne fayar Shehu Ibrahim. Shi sa wani guri, Shehu yake cewa wanda suka ta wanda wanda suka riga mu zuwa a dare kuma maza. Wanda suka riga mu zuwa yanzu mun zo mun tarar da su inji Shehu Ibrahim. Wanda suka riga mu zuwa yace yanzu mun tarar da su a gurin. Da za a zuba tsere yace kuma za mu wuce su. La ilaha illallah. shi ne wargo yake cewa ta samma rijalun ya ce mazajen waliyai sun yi suna bil hadimi da ce su mahadiman annabi ne manyan waliyai kowa cewa yake shi mahadimi ne na manza Allah sun yi suna a bisa haka eh shi ya ce to ni kuma ni ne marigayi gare su eh usajilhum far'i idan ma na bar duniya na rasu na koma ga Allah shi Ibrahim ya ce reshe na matasa masu tasowa za su yi gogayya da mazajen waliye a fi ka yi ko kuma su yi gangeniya cikin ƙaunar ka rasulullahi da kunga Allah ya mana baiwa da shugaban halitta manzan Allah shi yasa yan fayara mun ji daɗi wani mai kasida yana cewa mu yan faira mun samu tunda muna da barhama albishirinmu aljanna mu za mu bai wa yan baya in ji wani mai waka ina cewa mu yan faira mun samu tunda muna da barhama albishirinmu aljanna mu za mu bai wa yan baya naka yanzu sai naka ya'yan faira ga namu barhama kar mu ja baya shehu ibrahim barhama abdin sati to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake wannan zawiya mai albarka su gashi maulidi yake suka sa abin hafi maulidi har yanzu ba su cire ba gashi kama nan na ganshi ko ko jiya ne ko an shehu ibrahim dan shehu kullu a cikin maulidi yake da wanda ya samu manzo Allah ya samu arzikin komai da wannan ne maulamu shehu ibrahim ya kara da duniya duk wanda ya fi ka san annabi shine a gaba duk karatunka duk ibadarka in za ka huda ƙasa da sujjada wajen sallah to wanda ya fi ka san annabi shine a gaba haramun alaihin naru kalban ahabbahu wuta wuta haramun ne ta ci zuciyar da take son manzo Allah a Qur'ani akwai wailil musallina Allah ya ce tsananin azaba ta tabbata ga masu yin sallah su wane ne ce Allah zinahu an salatin sahuna wanda sai sun ga dama suke sallar ko su wata su bar wata ko su hada su gaba daya ko a karba ko a batta kawai diga shi na cikin Qur'ani amma babu wailil muhibbina duk mai san manzo Allah sai da na Ali babansa Abu Dalib Aisha Ali bin Abi Dalib to mahaifin sayyidina Ali bai taba yin sallah ba da an zo za a yi sallah lokacin an saukar da sallah yana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce baba za mu je mu sallah yace to Muhammadu za ku yi abatta ku Allah ya taimake ku bai taba hana annabi ba bai taba yakarsa ba bai taba cutar da manzo Allah ba amma da ya ce za mu yi sallah sai ce to Muhammadu za ku yi abatta ku Allah ya taimake ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yi sallah da shi da wanda suka imani da shi shi kuma mahaifin sai na alin za ya sallar ba zai ba sai zaman sa kawai amma bai hana annabi ya ba to lokacin da ya zo wa fati da ya zo rasuwa akan cinyar manzo Allah ya rasu yayi matashi da cinyar annabi manzo Allah yana lakana ma kalmar shahada yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashhadu an la yace baba ka faɗi wannan kalmar ni kuma zan tsaya maka a ranar alkiyama duk abin da ya faɗi zan tsaya maka a'a mahaifin sai da na Ali ya ce Allahu akubar sai fashe da kuka hawaye ya zubo mar ya ce ka yi haƙuri Muhammad ɗana Muhammad ka yi haƙuri wannan kalmar da kake ta maimaita min kalmar shahada ba zan iya faɗe ba an toka da ƙirji na yanzu ba zan iya faɗa wannan kalmar ba amma ina so ka yi min shaida a gaban zatin Allah ina son ka ita ina son ka la ilaha illallah kuma dama ya taba fada masa yace Muhammadu kai ba makaryaci bane akan gaskiya kake baka taba ƙarya ba to kaga san da yace kai ba makaryaci bane kalmar shahada kenan sai ya yadda la ilaha illa Muhammadur rasulullah nan kuma yace Muhammadu kai mun shaida a gaban zatin Allah ina son ka sai ya mutu yana mutuwa dan Abbas yace ni na alahira ma zan fada yayi kalmar shahada to sai manzo Allah kenan shi sa akwai masu zuwa aikin haji waɗansu amma ba su da rabo su sun je aikin hajjin amma sun ce ba za su je madina ziyara ba amma a ɓangaren kiyayya ne ba na wani uzuri ba kiyayya ta sa ba sa zuwa madina suna ce wai a cikin rukunan aikin haji ba zuwa madina a rubuce shi sa ba za su je ba shi ko akwai hadisin da manzo Allah ya ce duk wanda ya je makka yi aikin haji bai zo ya ziyarce ni ba yana da lafiya da dama da komai manzo Allah ya ce to yayi min jafa'i to su sun ce a rukunin aikin hajji babu wannan shi sa ba su zuwa sai su tafi makka sun ce masallacin makka da masallacin madina ake zuwa ziyara maulamu shehu ibrahim ya ce huwal hibbu ibrahima huwal hibbu ibrahima karja a za'iran da ahmad khairul alamin wa shakira ya ce huwal hibbu ibrahim kusa ana ciyawa na masoyin annabi ne ko sai ya ce to ibrahim shi kuma shine soyayyar ni na wuce masoyi soyayyar gaba daya Ibrahim Kaula kenan yace huwal hibbu Ibrahim shi Ibrahim shine soyayyar annabin gaba daya kad jaa zairan li ahmad khairul alamin wa shakira gani nazo ziyarar fiyayyen halitta Madina kuma ina mai godiya ga Allah da ni'imar da ya min sai ce me aman kana yanhu lil madinati zairan siwahu ha inni ji'tu ahmad zaira wanda ya je madina ziyarar wani abu ya ce masallaci zai ziyara ko wani abu to ci ito ahmadu za'ira ni kuma ibrahim ya annabi muhammadu na je in ziyarta an ka je ziyarar masallaci ni kuma masallaci na je in ziyarta dan abdullahi rasulullahi lahu masjidil a'la masallacin madaukaki ma na annabi muhammadu ne yayi fadaha mushidu daha shi ya gina masallacin da kudin sa ha hada huraural jinani mujawira kuma yanko wani dausayi daga cikin aljanna ya sa a wajen duk wanda ya shiga wajen ya shiga aljanna ko kafiri ne in dai ka shiga gun aljanna kenan rawbatun miriya aljanna aka ce babu wani daki a duniya wanda ya kai dakin ka'aba daraja da girma da daraja da martaba babu kamar dakin ka'aba ba shigarsa da laifi idan mai laifi ya shiga cikin ka'aba Allah ya ce ya kyale shi ya tsira har sai ya fito tukun ya aminta saboda girman ɗakin da darajarsa Shey Ibrahim ya ce to ni kuma na shiga ɗakin da yafi kabar daraja ni na shiga ɗakin da yafi ɗakin Allah la ilaha illallah ya ce radihul latal asara min albaiti azami ɗakin mace ne budurwa aka yi mata aure to ɗakin wannan matar auren kuma ya fi ɗakin Allah daraja aka ce wani ɗaki ne ya ce amsa muhammadin raƙijun ɗakin da muhammad yake bacci ɗakin aisha ɗakin na na aisha ya fi ɗakin ka'aba daraja la ilaha illallah a nan manzo Allah yake kwanci shawai ce ɗakin aisha inda aka binne manzo Allah wannan wajen ya fi ɗakin ka'aba daraja ya fi al'arshi daraja ya fi tafkin alkawsara ya fi kursiyu kai wannan gurin duk ba kai nan ne ma hadaratul qudusin gaba daya ce tsantsar girma yana ɗakin daraja da martaba tana ɗakin da karamci da komai yana ɗakin to shi sa irin soyayyar da shehu ya nuna manzo Allah kamar yadda jiya ne bayani a wancan majalisi to wannan soyayyar ne mutane suka gani suka bi shehu Ibrahim kuma daga har a tashi kiyama haka abin yake shi sa yace anilni maqaman qatta kasara dunahu jami'a fuhulin na samu matsayin da dukkan waliyan da suka wuce manyan kudubai na baya na samu mukamin wanda ba su same shi ba wa ma ya ti da wanda za su zo nan gaba kasa wani za ku ji ya ce ai yanzu ba zamanin shehu bane ko shehu ibrahim ya ce to wa ma ya ti har tashin kiyama ni ne akan matsayin wani gun yana cewa fasirri sarafil hafi kaini wa uki marshi yohon alau hatta yuhala jariru sirri na ya tokare ya makare tun daga sidratul muntaha har karkashin tahatar sara hatta yuhala jariru har rawuka su zo makokarai kowa ma ya mutu shehu ibrahim ya ce to sirri na zai rinka nashewa fa gaba daya sai rinka tafiya to da soyan ma'aiki ne shi yasa muka samu musulunci zuwan manzo Allah ga dariƙa ta tijjaniya kuma ka shiga cikin dariƙar tijjaniya duk wanda kuka ga ya shiga tijjaniya wani aka kora aka sa sunansa a gurin amma dariƙa a cike take ta babu gurbi duk wanda kuka ya shiga an kori wani ne irin masu fita kafan nan to sai aka cike gurbin da wannan kuma shi za tijjaniya ba campaign babu tallaba ku zo ku shiga waye kai da za a ce maka zo ka shiga in kowa bai shiga tijjaniya ba shai biran kada ya isa shikar ya isa ba ɗariƙar da ta isa ta ɗauke shi a duniya gaba ɗaya amma ga shi yana ce hasbibi barin ragofi hasbibihi wa kafani hasbibihi wa binaha hasbibi shai tijjani zai iya ya zama mutumin da zai iya kafa ɗariƙar sama shi kansa ya kafa ɗariƙarsa kuma ya bunƙasa ta kuma a karba amma sai ya fake ya shiga cikin ɗarika shehu tijjani to da na aka san ɗarika tijjaniya ta fi dukkan ɗariku gaba ɗaya ɗarika tijjaniya babu kamfen ba lallabawa ba ka daure ka shiga sai dai nasiha kawai nasihatun minni ila ihwani wal jimsu ko ɗarika tijjani ishe ibrahim yace ina nasiha daga gare ni zuwa yan uwana ku yi riko ku karbi ɗarika shehu ahmadu tijjani saboda ɗariƙa ce ta tsantsar farala da karamci saboda abin da yake ciki salatin annabi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya fi mun salati shine yake tare da ni salatin annabi la ilaha illallah ga istighfari wannan shine aikin mu kamar yadda mun sani Iza can shi yake cewa in qulta halzal wirdu na hajji muhammadin aqulu na am wirdi ne ne safai famal wirdu illa zikru lillahi wahdahu tusalli ala al-muqtari khairu warai amma fi zikir shehi aw zikir gairihi fawir dili da'il abd aini dawai wannan dariƙa ta mu ta tijaniya lazumin sate da na yamma zikirin juma'a da wazifa babu wani abu wanda yake tijaniya idan ba wannan ba duk wani abu wanda zaka ce gashi ka ganshi a tijaniya ana yi ko da aikin alhairi ne in dai ba wannan ba wancan ba tijaniya bane kamar maulidi da ake yi yan tijaniya suna maulidi ba wuridi ne na tijjaniya ba soyayya ce ta manzo Allah kamar zakirai wanda suke zikiri suna dukan kirji suna rawa ba wuridi ne na tijjaniya ba amma aiki ne na Allah na alhairi to wuridin dai shine wannan lazumin safa da yamma da zikirin juma da wazifa kuma aka ce yan tijjaniya sun samu matsayi da darajoji to shehu tijjani sun samu ne daga lazumin sai ce a da ni tijjani suka samu abin saboda wajen di rasulullahi kakana ne annabi muhammadu kisa ya ce rana alkiyama mutane za su ga matsayinmu a kiyama kisa wani mai kasida yake cewa ya dan uwana ga nasiha zan maka ka rike ɗari ƙarshe huna tijjani karka ya falalaci akan wuridi nasa ralahira ka shige cikin fajinani in ko na kiri da munkarin sun zo maka manzanmu na nan ga shiga tijjani masu tambayar kabari idan sun zo to za su tarar da shehu tijjani da annabi Muhammad a kabarin su mala'ikun wa za su tambaya to ai ba aiki eh iza shebra yake cewa iza radiyal mukhtaru anni falam ubal magalu shatin wai ka hindun garubu idan manzo Allah ya yarda da ni to wannan mamakin annabi mai da suke zage zage da, da hayaniya a kaina eh yace har wani yace ma wai hindu tana fushi da ni ma'anar hindu makiya kenan yace to ina ruwa na da su to muradin mu annabi Muhammadu Rasulullahi to dariƙar Shehu Tijjani wacce muke kanta Imam al-Mahdi al-Muntazir da zai zo nan gaba shi ma dan Tijjaniya ne Mahdi mai dogon zamani da ake cewa zai zo wallahi sai ya karanta wurin da Shehu Tijjani idan kun ji an ce ai Mahdi ya bayyana sai kuka ga ba Tijjani bane wannan din to ba Mahdin bane eh shi Mahdin dan Tijjaniya ne Annabi Isa annabi ne na Allah ya tafi zuwa ga Allah lokacin da aka ɗauke shi zuwa ga zati to zai dawo ai to annabi isa idan ya dawo shine shugaban yan faira gaba dai shi kuma shine ke cewa fa ati masihun har rijal rijaluhu bidin al imam al hashimi yatadayyanu wa alika amma al fairu la shakka lan tara suwa arifin billahi wa shar'u mutakanu wa yaqtami isa la takuna wilayatun بعيد ممات الروح فالخير يدفن فإن لم يكن من يذكر الله زلزلات زلازل ساعات ونادى الموزن تشونا فدي yace hayati masihun da sunna annabi isa zai dawo idan annabi isa ya dawo har rijali rijaluhu duk waɗannan waliyai da suke ciki manyan waliyan da za su zauna tare da annabi isa diyan faira ne duk mutanenmu ne na shehu ibrahim wani guri ma a cikin diwa ne yake ce in ja a na narbu idan annabi isa ya zo mana narbu za a yi tarbiyatul azkaru gonsa shi ma shayin tarbiya ne a cikin diwa ne la ilaha illallah sai ce idan annabi isa ya zo hunalika ammal fairu faira ta game ko ina la shakka lan tarasuwa arifin billahi duk wanda ka gani ma'arifi ne masanin Allah a hakan ga mutane arifai wa shar'u mutuqanu shari'a kuma an karfafe ta a wannan lokaci wai khatimi isa la takuna wilayatan bu'aida mamatun ruhi idan annabi isa ya koma ga Allah ya mutu yau ya ce to duk wani alhairi kuma an binne shi a wannan lokaci ai lam yakun man yazkuru Allah zalzala zalazil sa'atin wa nadal muwazzin ran da aka ce ba lazumin safe ba na yamma ba wazifa ba zikirin juma shehu ibrahim ya ce rannan za ta sha alkiyama rannan za ta sha alkiyama shi za san shi ke cewa yusalli bihi almahdi ya fawza ummatin ya ummuhu mudaha wa isa wa aluhu wannan al'umma mun ji dadi limamin mu annabi muhammadu da isa da jama'ar annabi isan duk suna cikin wannan al'umma ta rasulullahi ya ce ya fauza ummatin ya ummuhu muda hawa isa wa alu urajili kalmahadi shau ya ce na yi ƙaunar haduwa da imamul mahadi almuntazir amma kafin mahadi ya zo ni na koma ga Allah aka ce shehu in kun hadiya za ya ce aunan zan taimaki mahadin ni ne mahadinsa shi ma mahadin to ni ne mahadin mahadi wa murshidan lahu kuma in shiryar da mahadin lahu kulli waqatin min ridaya mataluhu duk kewayen da imamul mahadi zai cikin fage na ne cikin yarda ta ce duk kewayen da zai sai usani kafan ga ya tumbaza da ya tumbatsa ya ce wai maganar mu ake aka ce imamul mahadi ya ce to mahadi idan ya bayyana muna raye sai ya zo ya gaishe mu ya ce habbiyanan nan zai hawo mahadi ya gaishe ni kuma in masa addu'a la ilaha illallah wance malam mahadi an zo lafiya sauka lafiya domin ya same mu akan abin da muke kai shi ma dorawa zai yi dorawa zai yi shi yasa faira haka za ta ta tafiya har izuwa tashin alkiyama za ta faira me fairar soyayyar yan uwa dan Allah kaje kana so na dan Allah in ina son ka dan Allah kuma ba masu wannan soyayyar a duniya na fada mana sai yan faira babu sai yan faira su suke soya don girman Allah babu kuɗi a cikin tafiyar faira ba maganar soyayya don kuɗi babu ita kawai manufar mu Allah kuɗi mahaɗi ne na rayuwa yana taimakawa a cikin harkar tafiyar faila amma ba shi ne hakikar abin ba abin da ake nufi soyayya don Allah shi ne faira da kuma hidima cikin ɗaukaka addini da ɗariƙa mutum ya ɗauki dukiyarsa ya bayar faira kenan da kuma tasalimi sallamawa ka miƙa wuya ga na Allah da kuma zikiri a ta ambatan Allah ana zikiri ko ina ka ji ana ta la ilaha illallah ana zikiri ko ina ka shiga yan sai muna yawo wanda yake yawo shi zai baka labari amma wanda yake zaune a jabe gani yake ma ba fairar a sai mai yawo sai ka shiga wani surkukin lungu yanzu a wannan dutsen mombila irin wannan lungunan lungunan surgujin akwai inda na shiga a jikin jaki na ga hoton shehu ibrahim sai kana yawo a nan za ka gani shi yasa kuka ji a kasar da nan nake bayani maki ko dan adawa an gama da shi ba maganarsa kuma da kana yawo kana ganin hotunan shehu ibrahim a gurare ana ta kafawa ana ta kafawa sai ya ce ta manzo Allah kuma kowa da irin tafiyarsa kowa da irin fana'insa kowa da irin yanda ya fahimci abin ba kuma yanda za ka yi da mutane kai kuma mai wa'azi za ka yi wa'azi mai nasiha zai nasiha a haka abin yake tafiya amma yanzu ka ga wanda yake kin shehu ibrahim ai ya dora kansa wahala a jikin motar da ya shiga dai za ka ga hoton shehu an kafa idan mashin ne hoton shehu eh keke napep hoton shehu da ya shiga ofis sai ga hoton shehu ya kirawo mai wankin takalmi ya ga hoton shehu mai tallan maganin basir na shawara hoton shehu wanda sai kana yawo za ka rinka gani inda kake tunanin ma to shi sa shehu ibrahim kawai fashi sai dai kan shiru shi da bakinsa fa ya ce ma da raitu masili ni ma ban san misali na ba ya kai kuma ya za ka ce mahaifinsa alhaji abdullahi idan shebran ya je mahaifinsa ya biya man littafin ahadari gobe sai ya ji shebran ya tara yara matasa yana koya musu kuma ishimawi in an ma ishimawin sai ya ji kuma ya tafi iziya daga nan sai ya koya yana koya risala ya koyar da littattafan da bai karance su ba kuma shebran bai yi karatu a gidan kowa ba shi yasa masu gori kasan wasu na gori a ce a gidan mu yi karatu malamin sama to shai ibrahim shi a gidan babansa ya karatu na ƙur'ani da littafai bai yi a gurin kowa ba yasa ya ce babana shine malamina malamina babana kuma shine shehina to shai ibrahim kenan mahaifin nasa alhaji abdullahi shi yake mamakin wannan wani irin bawan allah ne hidimar da shai ibrahim ya kuma mahaifiyarsa sai da ta zo tana jin haushin mahaifin saboda gona ce katuwa sai ce ibrahim kai kadai za ka nome wannan gonar gaba ɗaya kai kadai za ka nome ta wannan gonar kai kadai za ka nome ta kuma haka za yi mahaifiyarsa ta ga kamar ƙinsa yake ko ya takura mar ya ce so nake ya albarka so nake ya fi dukkan 'ya'yana baki ɗaya ga shi kwashe Ibrahim yandai kai akwai lokacin da aka ce shehu radiyallahu ta'ala ma ya kafa waɗansu mutane ai mahaifin shehu ya ce ya datse su gaba da ya ce wannan gonar ibrahim ne zai nome ta ita kaɗai kar ku bar shi ya je ko ina aka sa wanda za su kula da shehu suna zaune shi kuma yana noma ɗaya a gabas ɗaya a yamma ɗaya a kudu ɗaya arewa shehu yana ta noma wancan wanda yake gabas kawai sai ya ga shehu ibrahim a gabas ɗin kuma yana noma a'a ba fai daga nan ne ya fara ya je can ba shi a can ya ga shehu wanda yake kudu ma ya gan shi a kudu wanda yake arewa ya gan shi na yamma ma ya gan shi kuma shehu ibrahim shi kadai ne da shi sa lamarin shehu sai Allah kuma shi ne gishirin taro shi ne gishirin taro shi ne wanda in ya zo taro an gama shine wanda an zo ana karanta littafinsa sai ka ji daɗi domin littafin gaba ɗaya littafi ne da aka yi shi da izini kuma littafi ne wanda aka yi yaban annabi Muhammadu Rasulullah musamman diwani amma shau ya yi littattafai da yawa ya yi littafi jabaril kasari ya yi littafi wato ainihin nurul basari wanda yake cewa iddikaril ahbabi balbala bali fagurubi ta hamili zalbal bali fashi yaƙi ilaihimu wa gurabil baini a garal jifuna bitta hamali ya yi littafi hujjatul baliga da ya ce da sarkin kano sunusi wancan na ji ba a sa karatun alkurani a gidan rediyo ba har sha biyu na dare sai na ji an yi taken najeriya kawai da gidan rediyon kano da na kaduna ya kamata a ringa sa karatun alkurani a rufe da shi sarkin kano sunusi ya ce to sai dai a tara malamai a yi musu magana shau ya ce a faɗa musu aka gaya malamai da yawa suka ce ai gidan wasa ne rediyo bai halatta a gidan rediyo a sa karatun alkurani ba domin gidan wasa ne haka suka yi ta wannan a zariya ma akwai wani malami da ya littafi wai bai halatta a sa ba shebran ya ce man sakata na ja wanda ya shiru ya tsira da bai wannan littafin ba ba za a gane tsaraicinsa ba shebran ya ce yana yin littafin kuma aka gane ƙungurmin jahili ne da littafin aka gane jahili ne su dauka suke kawai su duba da sun dauki abu sun duba kawai sun dire shi to ya zo a littafin ya ta hayaniya ce ibrahim ya zo ya littafi hujjatul baliga ya ce kusa shine misalin ina ruwan gidan rediyo kamar kwalaba ce kwalabar da ake sai da man gyada ko kwalaba ta man kuli wadda ake aunawa ta me asali ta giya ce to jiya giya yau man gyada sai me to gidan rediyo dai abin da kasa zai yi an ka sa waka ta shirme zai yi in ka sa qur'ani zai yi shehu ibrahim da ya ka da malaman dole sun yadda gashi nan masu hayaniya yanzu sun fi kowa ban bubbudewa eh da da basa riga da hayaniya da rudu wanda suka yi rigimar gashi an sa shi ya ce a rinka sa a wato maulidin annabi a rinka ba da hutu kwana ɗaya ya ce da oransi kuna ba da hutu na maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ba da hutu ya ce haka ke ba da na kirsimeti to ya kamata ka ba da hutu shi ma na zamanin haihuwar manzo Allah kasan shi Ibrahim haka yake wani kirista ya tare shi ai wai shehu zai gaya bakan magana cikin addini yace wani annabi ne ake cewa matarsa ta yi zina ji kirista wani annabi ne aka ce matarsa ma ta yi zina ake faɗe shi Ibrahim yace a'a matan da aka ce sun yi zina ai guda biyu ne wanda Qur'ani ma yana Qur'ani duk ya wanke su kuma daga baya ya tabbatar da cewa ba mazinata ba ne. To, kafin shawai ya gaya ma haka sai ya ce, ai matan da aka ce sun yi zinan guda biyu ne, ɗaya ta zo da ɗama ɗaya kuma ba ɗa. Wace za a fi gaskatawa ta yi zinan kenan? Sai kama hayaniya yana nufin na na Maryam kenan shi. Eh sai da Maryam, ai ta zo da da annabi Isa. Shebran ya ce, to amma Ƙur'ani ya tsarkake su gaba ɗaya. A haka shehu yake. shi sa ya je ziyarar annabi ibrahim da ya je ziyarar annabi ibrahim kuma ya fana'i annabi muhammadu yana zuwa ce alaika a ya barhamu ba'ada muhammadin salatun wata salimun ya zidani raunaka ya ce ya annabi ibrahim ga barhama ya zo ya ziyarci barhama na zo ziyarar ka ya annabi ibrahim ina roƙon allah ya salati da aminci gare ka amma ba'ada muhammadin sai bayan yawa muhammadu zai maka wani majazubi ya ce yaushe za a fara yake kenan ya ce sai bayan yi wa muhammadu sannan zai maka salatin kai annabi ibrahim allah ya salati gare ka ya ce amma ba da muhammadi to shi sa kamar yadda nake ta faɗa mana soyayya soyayya soyayya sun shehu ibrahim kun ga littafin nan na diwani masu yabo sun yabo duk masu yabo sun yabo tun zamanin annaba har izuwa yanzu amma ka duba diyaban da aka yi ka dauki diwani to sai dai ka a shafa fatiha duk wanda zai zo ya yi yabo na annabi sallallahu alaihi ko a yanzu irin masu yaban annabi da matasan da masu kiɗa kiɗa da wake wake da abubuwa idan ya zo ya zuba waka tasa kaf daga farko zuwa ƙarshe idan aka ajiye wakar sai kaga kamai da ita diwani shi ibrahim duk abin da aka faɗa na yaban sai ga shiga ga ga can a cikin diwani wani mai waka yana cewa takalmin ka yafi kowa annabi Muhammad aka yi ta hayaniya diwani ne yayi Allah kuntu na alal lil amini la tammali muradi diwani shi Ibrahim ne ce da na zama takalmin annabi Muhammad da muradi na ya cika saboda matsayin takalmin ma'aikin Allah da shi aka je fadar Allah wani gon yana cewa wala ti arakul lil amin al mubashshiri ina ma ni ne aswaki na goge bakin manzon Allah ko in zama shirbata ma'ihi ni ne ruwan shan annabi Muhammadu manzo Allah ya shanye ni in ji ni ba ni kawai ina cikin rasulullahi wani gon kuma kawai sai shi Ibrahim yake cewa kada ahabbtuhu hatta arani kuntuhu na so annabi na so annabi sai da naga babu ni sai rasulullahi kawai na kasance babu ni sai shi wani guri kuma yana cewa muradi ya kawanil mustafa aini ainihi hayin lafa moti fihi shaukan li'unsiri ya ce muradi na in kasance ma ni ne mustafa dan abdullahi rasulullahi kuma hakikar ainihin ainihin mustafa idan ba haka ba shi ya ce to in koma asali na kawai domin asalin kowa dama can ne yasa wani gurin sai ya ce wal kauna an taƙaɗi gaba ɗayan halittar ma muhammadu ne baki ɗaya domin kuwa huwal kulli minhul kullu annabi shine duka duka daga rasulullahi ne badanan wa zahiran zahiri da badani fa bahari siwahu mala na fihi masharabu eh ba mu da mashaya a cikin kogin kowa sai dai a kogin manzo Allah wani ya ce fa ba'isu ibrahim bi shauki wahidin yace abin da ya hana ni bacci kowa yana bacci a gida amma ni na rasa bacci na kama ya wace ya wace in je wannan garin in je wannan garin yace abin da ya hana ni bacci guda ɗaya ne ba guda biyu bane me hana ka bacci sai ce annabi Muhammad ne ni shi yana ni bacci kuma da shau ya rinka tafiya yace li Hong Kong kamin Bangkok na je kasar Hong Kong na je Bangkok bisini na iya na shiga birnin China lahore bil hindil kadimi imaratan na je lahore na kasar india tun suna hada da pakistan a bar rayawa duk shafi ibrahim ya shiga eh ya shiga yana cewa ma londonan abdi fa hayala wa yake magana ingila yace na je tuntuni ma eh yace ka dauke ta wani wani wani abin shiriri ta kawai ba london din ce ta kai ni ba na je ni hakikar wanda yake london din kuma ya ga annabi a faransa yana ce ra'aytu rasulullahi jaharan waya kazatan bi barisa eh hal zakal muhallu muhallu ra'aytu rasulullahi nasan bi annani safiran lahu fil kainati mukhallisu ra'aytu rasulullahi jada bi buguyati amma gaba anni dahara barran wala bahara wa fil hajj yawmil eid bil hayf mimmina jiharan atani al mustafa bil manaihi to shi sa duk wanda ya hidima sai ammar duk wanda ya bi sai an bi shi shi yasa shehu ya gama komai waɗansu ma suna cewa shehu ibrahim bai zo da komai ba sai wake-wake saboda ba san shi ba to mun gode wa shehu da ya zo da wakar muna gode wa shehu ibrahim a cikin diwanin shari ibrahim salame tukuri ya ce da allah ya umarni a yi sallah da wani littafin bayan ƙur'ani ya ce da da diwani zami ya ce to Allah bai ce ai da wani littafin bai ce da diwani zami saboda abin da yake ciki duk ilimin da kake takama akwai shi a ciki shi yasa ake ce masa qur'ani shi'r qur'ani ne amma a wake diwani kenan idan kana da ilimin hisabi shi kake nema gashi na a diwani a diwanin farko a ba ja da ha wa za ha da ya ka la ma na sa a fara ka ra sa ta sa ha za za ga sha a ya kare da masu hisabi da me suka fa suka ce a shebra ya ce to abal kalbu illa an yakuna mutayyama ba balita bi hubbil mustafa al-ghatami ahmada da jami'u shu'uni la khalqi min sha'ani faylaki da da aniya min salma wa layla wa qallila ha hawal mustafa al mukhtari ha wala da murmul wa wasaqti bi rabbin jadali billa da har zuwa karshe a cikin diwani akwai ilimin nahau guri guri akwai gurin ma da yake cewa huwal fa'ilul marfu'u bir rammi na'iban yace huwal fa'ili annabi muhammadu ne fa'ili almarfu'u bin rammi amma wanda aka yi man rafa'a da ramma na'iban kuma shine na'ibil fa'ili amma na halara madaukakiya wa zaka jadiru kuma ya cancanta ya zama haka gashi na diwani fiqhu baiti ɗaya mar salatun wa sawmun wa zakatun faridatun wa hajjun wa tazawijun wa zaddin labisu fiqhun kenan kama tambaye shehu daga ina abin yazo sai ce bana dina dan hal hashimi muhammadin fa inni madaddahari bi zaddin ma kisu kaga fikihun kenan to haka in ka shiga diwani za ka rinka ji kuma ilimai ne ta kaka a cikin diwani malami shi ya san malami malami shi ya san malami kai ko shau sani kafan gane ya ga diwani ya shiru ai dai an gama wanda yana cewa mu ba mu bi shehu ibrahim a yanyari a biyari ma sha kida ba sai da suka duba tukun suka ga shehu gaskiya ne suka ga tsantsar ilimi bayan bayan wilaya Shehu Ibrahim malami ne fa din Najeriya idan sun sallama Shehu Ibrahim to Kano su ne abin ji sauran sauran garuruwa su za su yi saki amma Kano fa za ka ga babban malami sai ka ji an ce ai wani babban malami ne sai ce eh mana amma ni ban san komai a gunsa ba ban karanta komai a wajensa ba duk girman malami yanzu wani a Kano sai baje shi amma su da kansu ba suka ce Shehu Ibrahim malamin su ne su da kansu suka sallama suka miƙa wuya su ne sabiqun al-awwaluna suka fara tafiya ziyara har zuwa Kaulaha da Shehu Sani kafan ga Sheikh Tijani Usman suka fara zuwa gun Shehu Ibrahim suka sallama suka miƙa wuya suka ga irin ilman da yake tare da Shehu kuma suka ga Shehu Ibrahim lalle shine shugaban dukkan waliyai shine shugaban autadu shine shugaban nujaba'u da nukaba'u da afaradu da aqdabu da mafatil kunuzi daga usanne baki daya kuma shine halifan shewa mada tijani ta duniya babu wani waliyi na Allah tun daga zamanin annabi Adam har tashin kiyama babu waliyin da ya kai Shehu Ibrahim shi yasa yace waliyi ɗaya nake wa alkunya tsakanina da manzon Allah Shehu Tijjani cikana nake wa alkunya yace shewa mada Tijjani amma sauran waliyafa ya ce ina suna baya ya ce na kere su wa bil haƙa'iƙi wal ma'arifi wa sirri sirri sirri wal awarifi hamalti sirri khatimil wilaya jama'atu bayna sauki wad diraya imtala al hawd wa qala qadani mahalar ruwaidan qad malat al badani kad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila tasawifi lakinnani takhastuhu al wakila ta'adduban faqtarani qalila wa qultu la ilaha illa allah shehu ibrahim ikon allah kishiyo yake shi sa duk ɗan faira za ka gan shi cikin nutsuwa duk masifa duk juyin zamani duk wahalar da ake ta gwagwarmaya to ɗan faira ni tsaye ke in ka gan shi a firgice shi ya firgita kansa amma ba faira ba a ita ba ba firgici kuma dama mu ba ce masu kuɗi ba ne amma ya ce a sahabi kullum akan ya'u falillahi alhamdu sahabbai na gaba ɗaya mawadata ne ji shehu tijjani ya ce mun gode Allah duk yan tijjani ya ce mawadata ne bai ce masu kuɗi ba sai ce mawadata domin ake nufi wadatar ka ci ka sha ka yi suturar za a yi bikin yarinya an gama za an yi haihuwa an wuce gurin duk abin da aka tunkara za a nema kuma a yi kuma a yi shi kuma shebran ya barje mana wahalar duk abin da ake wahala na ilimai ya barce shi ya ce wa rurti si'abal mu'rilati na hore wa mutane na ilimi mai wahala hala da'awa kuma babu da'awa haka abin yake tafiya to kamar da yadda nake ta maimaita mana duk mukamin nan da Shehu Ibrahim ya samu wallahi daga san annabi ne shi yasa yace uhibbuka ma damar hayati ina son ka mutakar da wannan rayuwa ta rasulullahi wa in amut idan na mutu uraji baqa alhubbi indi ina kaunar wanzuwar soyayya a wajena wallahi wal babu juyawa yanda nake haka nake kawai amma hadirin lil abdi illa muhammadi babu wani tunani ga ibrahim kaula sai muhammadi kawai amma in ya rabba isi wa huwa la qasa wanda yake gani ba kwansa a idansa ya yadda magana ta kuma haka take to da suya ne shi ibrahim shine wanda ya je aikin haji akwai wata hanya annabi Muhammad ya bi ta hanyar to mai kwashe Ibrahim da ya je tattaka hanyar da takalminsa sai ga ba ladabi ya cire takalmin ya taka gurin ba ladabi kumatinsa ya shimfida akan inda annabi ya taka shi ya ce o abdi o afiru haddi inda mamsha Muhammadi ana shimfida kundi kuci na saman kuma tuna ana shimfiɗa shi a hanyar da annabi Muhammad ya taka shi fuskar sa yasa a wajen dan girmamawa rijiya ya je yana wa kirari yana neman fadawa ya fashe da kuka mutane suka rike shi malam lafiya tsofai tsofai da kai da tijo kana wake wake kana kakkarwa kan fa ka fada rijiyar nan ka mutu yana cewa salamun ala zarka ya ainin amincin Allah ya tabbata a bisa wannan rijiya zarka ya ainin mutane suka ce shi fa Allah cewa ya salamun ala Musa wa Haruna amincin Allah ya tabbata ga nan Musa da Haruna kai kuma ka ce amincin Allah ya tabbata ga rijiya me hujja ka sai ce masharibu khairul khalqi gurin shan ruwan annabi Muhammad ne tun da ya sha ruwan rijiyar mu a wajen mu ta samu daraja min alhuri azamu mata tafi matan aljanna daraja a wajen mu wani guri kuma yana cewa hayi dallan bil munaka idan kuka je munaka ku gaishe mun da kufai a inda ake cewa kufai an taba zama a garin yanzu ba kowa tsohon gari ne shebran ya ce an kun je ku gaishe da gurin aka ce to ai ba mutane ce rushashen ginin za ku gaisar me dalili ya ce saboda garin yana kusa da madina makocin garin sa annabi muhammadu ne ta ku gaishe da garin mai karatu yana karatu shehu yana fassara ya ce jabali uhudin shehu ya ce radiyallahu anhu ya ce jabali uhudin ya ce radiyallahu ya ce a shehu ina ce fa dutsen uhud ya ce ai na ji na ce allah ya kare daga dutsen to a dutse ne ya ce kwarai kuwa ai annabi muhammadu ya ce dutsen uhud yana son mu ma muna son sa to tun da annabi yana son dutsen shi kansa dutsen radiyallahu anhu kaga soyayya shehu an maka haihuwa ya ce to sunan dan muhammadu abdullahi an kuma haihuwa ya ce ɗaha ya zo yasin arabi akibu mukutar bashiru naziru munhamin na ƙuraish duk sunan annabi ya sa yansa shehu yau mace aka yaba sai ya ce fadimatu zahara'u an kuma haifa ya ce fadima fadima fadima mata suka ce haba shehu shekaru sun tura ka tsufa ko ka fara mantuwa ƴaƴanka fadima fa a yanzu ka sa guda shida ya ce ta bakwai ma ta zo fadima sunanta to amina ce ka manta ne ce ba wani mantuwa abin da yasa ina son fadima ina son baban fadima ina son mijin fadima ina son ƴaƴan fadima salamun ala zaujil fatul wa zawjihi wa salisu arkanil khilafati samiya to ku duba irin wannan soyayya ya ce kai duk mai sunan annabi Muhammadu fa ni ina in dai sunan annabi ne da kai ce wallahi ina son ka barawo aka kama a gidan shehu gashi na tari uku na dare ana dukan barawo fa yayi wajen shehu a guje barawo barawo yayi wajen shehu ya sunkuya shehu ya ce lafiya suka ce shehu barawo ne zo sata ya ce ku tsaya ka ku kuma taba shi ya ce kai malam baka san Allah ya hana sata ba haramun ne barawo ya shiru Shehu ya ce, Ya sunanka ne? Ya ce, Sunana Muhammad ya ce, Sallallahu Alaihi Ya ce, To, ai, ba a taɓa yin Muhammadu barawo ba, la ilaha illallahu. Shehu ya ce, Ku rufe waccan ƙofa, ku rufe nan, duk wanda ya dake shi kar a bari ya fita, duk wanda suka da kar a buɗe hula su haɗa hadiya ta Muhammadu. Kowa sai ya kawo kuɗi wallahi na Muhammadu Rasulun. Babu Muhammadu barawo, aka rufe ƙofa ana ka, Shehu ya ce, Duk wanda bai da shi ya yi sallah asuba ya kawo. masu riguna suna ka masu kudade aka tara gari ya waye shebran ya ce a raka barau har gida ya ce karka kuma buya daga yau in ka zo ka shigo ka ɗiba nan gidan duk abin da ka gani a nan gidan na muhammadu ne eh kai ba barawo bane lahur ra'su minni wannan kan nawa ma na muhammadu ne wal muhayya fuskata ta rasulullahi ce wa kalkali da kirjina wa badani da cikina warjili da kafafuwana wal fuadi da zuciyata wa mahuna da abin da yake nan wa salifati da gefen wuyana sun makayili sannan kwalkwalin kaina wal auladi da 'ya'yana wal ahaluna da iyalina wa man bi tamassaka duk wanda ya riko da ni a duniya in dai kana so na shi ce kai ma na yi kyautar ka gurin annabi muhammadu shehu muna godiya Allah ya kara karama shehu ya ce ya ba da kyautar mugun annabi Muhammad mun gode shehu Ibrahim to ka duba ka duba irin wannan soyayya da kauna fa duba irin soyayya da kauna irin ta shehu yana tunkarar raulan manzo Allah zaka ga ya fara kuka idan sai kamar garwashin wuta shehu sani kafan ga yace ban taba ganin jazabar shehu Ibrahim ba tunda nake a rayuwata in ga jazabar shehu ta bayyana saboda shehu Ibrahim shine shugaban majazubai amma suluki ya ci kwaikwayo a haɗe suke ba za ka gane ba ba kamar irinmu ba yanzu irinmu wani kana wani jawabin za ka ga ya yi tsalle ya fasa kai ya fado ya ballo fanka ya dauji ya rasa yadda zai yi saboda ya shiga cikin halara cewa larazumi na kano ya ce idan ka ga zakirai suna ihu ko ana zikiri ko ana kasida kaga yaro ya tsalle ya faɗi ya gwabje kai yace ka kyale shi yace a wannan lokacin ne allura take ratsa shi ta la ilaha illallah sirinjin aka kafa mara ai sannan yake karba sakon sai kaga yana zambarma idan ku dama tintinin ruwan ya riga ya landin a jikinsa to tarahum sukutan dum kawai gaba na shiru kawai zaka ga yayi shi san abin da yake karba isa za ka ga waɗansu yaran sun baje sun fasa kai sun fada kwata sun yago wani abin don su rasa yadda za su yi saboda shiga cikin halara wanda ya ƙoshi kuma sai gan shi dum kawai bayanin ake kawai shi gani yake yi ma shi kansa ma shi ne la ilaha illallah muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ke gida ya eh da yi za muna godiya muna gode wa shehu wallahi na gode wa shehu ibrahim ya zo mana da abubuwa na alhairi ya zo mana da haɗin kai ka duba yana ce awwaluhum hausa wa ahlu zarma kaza da gwambul khairu fihim amma wa ja'ani yuruba kaza ka mushi wa wangara wa ja'ani min furushi kaza ka kwatakwali arnan togo so ba sun bi eh wa farfara a tau kaza ka gunja wa min alfairi rawau wa qauma gwarma wa busunga wa fula ga wa wala akhazu anni wila gurin shija'u wa kusasa wa lubi bargo da gati fa azalu nasabi ya hada yare kala kala sai barhama a cikin tafiyar shebran zaga sai ka je mall din shewa na kasa zaga mutane iri iri wani ma namiji ne zaka ganshi yayi kizo a kansa ko kai mafada ba zai ji ba to ya zaka yi da shi kai dai ya abin da kaga zaka yi ya kawai wani aka za gan shi eh to ga wai baye wani irin aljeri waye babu taron shi Ibrahim duka gaba daya kaga ya ce wa eh yana ce ladal auliya durran ina yace ni mai matsayi da daraja a wajen waliye gaba daya yace waliyan Allah ba suna girmama ni eh kazal malayil a'la yace kai mala'iku madaukaka ma suna ganin girman barhama barhama abdullahi abdullahi abdulzati diwani da shehu yayi yace katabtu walihi tazzal awalim na rubuta diwani duk halittar Allah masu arziki sun ji dadi da diwani yace wal malak kai ce kai jibril ma yayi murna da yaji diwani bima usni bihil abda yayi murna yayi jibbe farin ciki wal malak mala'ika yadi yayi murna jibril sai ce kai wal malik Allah ma ya ji dadi la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi zai ce muhammadu rasulullah ala wa arafa'u la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala wa arafa'u تذكرت من هو للورى كلهم موتوا وهم هجر والمصد فالكرم ياقوت لا إله إلا الله فهو تجلي الذات بل هو عينها لا إله إلا الله فملك العلي منها كذا ملكوت لا إله إلا الله محمد رسول الله على وارفعه لذاك سرى والفرش موضع عليه ومن هيبة قد صنعا وخريت وصار يشق الحجب دون مزاحم على خادم إلا تسنى له ليت لا إله إلا محمد رسول الله فسر سرى لسر بسر وحده فسر سرى لسر بسر وحده فما سمى إلا الحق والسر لاهوت دنا فتدلى دون كيف فإنه ليلى تكاثر عن هذين كالجبروت لا إله إلا الله محمد رسول الله على وارفعه da na fata dalladu na kaifin fa'in na ho ta gasar ana zai ni kalja baroto ta wa aina duwanin za wa aina kalimahu أين الذين جاء مسجده الهوت لا إله إلا محمد رسول الله يا لا وأرفه محمد عبد الله غير مشبه به بشر مر مزادي كسبتي فوصفت شباته باسم فاعله أليس بشبه المصطفى غير عينه محمد رسول الله سبحان الله محمد لم يعرفه غير إلهه يريق جميع الكون عن حمل كونه تعرف به الحق وهو منكر مدلسم سر الله يريم بقدسه محمد رسول الله يا لا وارفعه محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع تذكرت والذكرات كادر للمحيا ليالي اجتماع الحي في خضرة الأولياء تنازع كاس الذكر أصحاب شيهنا ذكر رسول الله في أربع المحيا لا إله إلا محمد رسول الله يا لا وارفعه محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع كنت شوف إبراهيم yace tazakkartu man huwa lil wara kullihim utu na ambaci wanda shine abincin halittar Allah baki da duk halittar Allah kaf masu arziki annabi Muhammad shine abincin ruhin su wahum hajarun yayin da halitta suka zama misalin duwatsu al mustafa al karmi yaqutu mustafa sadauki kuma shine misalin dutsen diamond muhammadu rasulullahi fa wata jalli zati manzo Allah shine bayyana tajallin zatin Allah yace bal maganan mata wuce tajalli huwa ainuha fa mulkul alimin haka za malakutu kai mulki madaukaki har malakutu samawatan gaba daya duka daga wannan tajallin ne na rasulullahi muna gode wa shehu ibrahim Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah حسبي ببار الرؤوف حسبي ببار الرؤوف حسبي به وكفاني حسبي به وبداها الله حسبي بشيخ تجاني قلبي له ومرامي قلبي له ومرامي وقال بي كل آني ربي فدارك وبيدان الله سرعت دون تواني لا تشمتا أن الأعادي لا تشمت أن الأعادي ولا توسوس جناني أجعل فؤادي كصغر الله ولا تضره كباني ولتشفي لي كل شكوى ولتشفي لي كل شكوى ولتغرها سلاماني بجاي خير البرايا الله جاي شيخ تجاني آه جاي شيخي وعسلي والدي آل المكاني الحاج عبد الإلهي الله بجت دول الأواني مدل بروك يا مكاني مدل بروك يا مكاني صراط في زماني مدل بإرس أصولي الله صراط دون التواني فلست أرضى سوائر قيم آل المعاني اتخافي أبدا مناه الله إرهابكم قد كي الله لا إله إلا الله زي إبراهيم حزبي ببار رؤوفي حزبي به وكفاني حزبي به وبداها الله حزبي بشيخ تجاني إلا الله الله لا إله إلا الله قلبي له ومرامي قلبي له ومرامي وقال بي كل آني ربي فدارك أبيدان الله صراط دون تواني لا تشمتن الأعادي ولا توسوس جناني اجعل فؤادي كصغر الله ولا تضره كباني إلا الله الله ولا ولتشفي لي كل شكوى لتقرها ظلماني بجاي خير البرايا الله جاي شيخ تجاني رجاء شيه وأصلي والد آل المكاني الحاج عبد الإلهي على بجت دول الأواني مدل برك يا مكاني مدل برك يا مكاني صراطتي سسماني مدل بإرس أصولي على صراط دون تواني إلا الله الله لا تو فلست أرضى سوائر قيم آل المعاني اتخافي أبدا مناه الله إرهابكم قد كفاني أزغى سلامي سلامي أزغى سلامي سلامي على زعيم الجنان من بعد كل سحاب الله بعد آل كل آني إلا الله الله لا إله الله لا لا إله الله لا لا يا رسول الله لا يا حبيب الله خير خلق الله يا نبي الله duk muna bayanka da shawuna tijjani abal abbasi me tijjaniya shawu ikon Allah wani bulmaka tumi duk muna bayanka da shawuna barhama shawuna barhama shawu barra wahama shawu barra wahama shawu na'in yasi shawu ikon Allah gausul agawasi gudubul agadabu gudubul rabbani gausu samadani shawu na barahama shawu sirrin sirri sirrin malakutu sirrin lahutu sirrin jabarutu sirrin من هاهوت يا من ناسوت يا من جبروت شونا برهاما shehu ikon Allah shugaban autadu shugaban nujaba'u shugaban nukaba'u shugaban agadabu shugaban kummalu shehu na barahama shugaban zakirai shugaban zakirai shugaban wasilai shugaban mahakikai shugaban mu da ke kai shugaban yan fana'i shugaban yan labbaikum shugaban narkakku shugaban ƙararru shugaban yan shari'a shugaban malamai shugaban ulama'u shugaban waliyai shehu na barhama shehu sirrin sirri shehu sirrin Allah me manzan Allah shau sirrin sirri shau kai ne kai ne shau kai ne kai ne shi ma kuma kai ne kai ma kuma shi ne wancan ma shi ne wannan ma shi ne kowa ma shi ne la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Shehu Abdullahi, ɗan Abdullahi, Shehu na barhama. Wa qultu la ilaha illallah. Wa qultu la ilaha illallah. Muhammadun arsalahu ilahu mawlato. Allah. Saganin ladifina wa kankan. Saganin ladifina wa kankan. Wa rabbi adani makama kunkun maulana. Kai, kai, uh, uh. To before tajalla ga tajalla. To before tajalla ga tajalla, jalla. kai bifo ta jallaga ta jalla jalla wa aza maulana wa shaki jalla maulana kai ilalla wa qultu la ilaha illallah wa qultu la ilaha illallah Muhammadun arsalahu ila maulana hayya ila Allah أقال هل كفار والمجوس والأمر فدابت النفوس مولانا هي إلى الله أولهم هوسة وأهل زرمة كذا دقم خير فيهم أما مولانا هي إلى الله وجاءني يربك ذاك موشي ووانقرا وجاءني من فرشي مولانا إلا إلا الله kazaka kwatakwaliwa farfara a tau kai kazaka kwatakwaliwa farfara a tau kazaka gunja wa min alfairi rawa maulana la ilaha illallah wa kaumu gwarma wa busunga wa fula gawu wa wala akhazu anni wila maulana la ilaha illallah muhammad gurin shi ja'u wa kusasa wa lubi kai bar gwada gati ba zalu na sabi maulana ilaha illallah faman yuhibbani wa man yarani faman yuhibbani wa man yarani في جنة الخلد بلا بهتان مولانا لا إله إلا الله إذا أنني خليفة تجاني إذ أنني خليفة تجاني موهبة من سيد العدناني مولانا فإنا إلى من شك في زفارة وأسمع من شك في زفارة وأسمع نيصل ذر الفتى ويسمع مولانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد مولاك لا إله إلا الله وأين برهام وما برهام كي وأين برهام وما برهام تو وأين برهام وما برهام حتى فنوا في وبه وهام مولانا لا إله إلا الله والله لولا أنني فنيت والله لولا أنني فنيت بشيء أحمد هيا أميت مولانا شوف إبراهيم كيّا هلكت فوق زاريا وقلت وجدت لو أني بها قد كلت مولانا لا إله إلا الله هل أجيجهم حقيقيون هل أجيجهم حقيقيون بقوا مكرمين محبوبين مولانا لا إله إلا الله خرجت من كانوا خرجت من كانوا قلبي بكانوا لملا وأحبابي بكانوا سكنوا مولانا لا إله إلا الله حين علوت كانوا من دعائي بورك فيك نوم دلعنائي مولانا أهل كانوا جزاهم الرحمن كي أهل كانوا جزاهم الرحمن خير الجزاء فهم الإخوان مولانا شوف إبراهيم تمسكوا بظاهر الشريعة ما الفنا شؤونهم بديعة مولانا لا إله إلا الله أقر شربوا من فيضة تجاني وقد سقوا بأكبر الكيسان مولانا لا إله إلا الله أفر لما يوكل في قرى كانوا أفر لما يوكل في قرى كانوا tuwo wa shinkafa wa koko wa kunu maulana ila ila la la ilaha illa la la la ilaha illa la la la ilaha illa la la la ilaha illa Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha شوف إبراهيم هيا لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله إلا الله الله لا إله إلا الله أجل فكري في المعالي آمد الجميع والله لا الله الله لا إله إلا أنبات يسري فاتد الله دون كيف أو مثل لا إله لا لا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا لما أقلك والخاتم لما سبق ناصر لك ملاك ولا دي لا صراطك المستقيم ولا آليك كنمرار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين